الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darashin sharhi na alfiyatul iraqi game da hukunce-hukuncen mustalahul hadis kwanakin bayan mun gama kashe-kashe abin da ya shahi hadisi sahihi kamar da muka sani malamai sun kasa hadisi kaso biyu wasu sun kasa shi kaso uku imma zanto sahihi da hasan da da'ifi domin ɗauki kaso na farko shine hadisi sahihi da kashe-kashen shi da littattafan shi da komi da komi to yau da izinin Allah za mu ɗauka kaso na biyu malam kicca alƙismu sani kaso na biyu shine alhadisi hasan hadisi hasan hadisi hasan da halshen larabci in aka ce hasan abu mai kyau abun da ana iya aiki da shi yana da kyau ka iya amfani da shi to malam ya kawo baitoci wanda ke magana kan hadisi ta'rifi kan hadisi hasan malaka cewa wal hasanul ma'ruf makhrajan wa qad ishtaharat rijaluhu bizaka hadd hamdun wa qala tirmidhi ma salim min ash-shuzuzi ma'rawin muttahim bikadhibin wa lam yakun fardan warad قلت وقد حسن بعض من فرد وقيل ما ضعف ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد قد ذكر اسما وزاد كونه ما قلل ولا بنكر أو شذوذ شمولا kenan wannan mun ɗauki beti muna ɗaukar biyar biyar mun ɗauki shidda saboda wurin tsayawa mun fahimta malam ke cewa wal hasan kenan zai fara da ta'arifin hasan kamar yadda muka faɗa hasan abu mai kyau wanda cikin ilimin hadisi da in aka ce hadisi hasan to hadisi ne wanda tsakanin da ifi yake da sahihi tsaka tsakiya yake wanda shi ba ingantacce bane ɗari bisa ɗari sannan kuma ba da ifi bane wanda za a yadawa kenan tsakatsakiya yake ana iya aiki da shi ana iya amfani da shi mala yake cewa wal hasanu abinda ake ni da hasan al ma'ruf makharajan wa qad abinda aka san mafitar shi aka san malamin da ya rawaito shi ishtaharat rijaluhu kuma malaman shi an san su sanannu ne bi zaka haddin wannan shine haddin hadisi sahihi hamdun da wannan Hassan ɗin da wannan ta'arifin alhamdulillahi in aka samu hadisin da an san mafitar shi an san malaman da suka rawaito shi sannan kuma malaman shi sanannu ne ma'ana an san inda hito an tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi sannan kuma wanda suka biyo silsilar isnadin sanannu ne mun gane wannan tarifin ɗaya ne wannan cikin tarifai ما اشترى معروف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ɗaya kenan malam ke sai na biyu wa ƙala tirmiziyu imam tirmizi ya ce ma salima min shuzuzin ma'arawi imam tirmizi yake cewa shi a tarifin shi abinda yake nihi da hadisi hasan abu hadisin da babu babu shuzuz ciki ga rawun da ya rawaito hadisin bai saba ma wanda suka yi shi ba matuhima bi kadhibin kuma ba a samu rawun ba an tuhuma shi da yana ƙarya walam yakun fardan fardan warad ba a samu ba kuma ya zanto ya keɓe isnadin ɗaya ne kawai yanan dole a samu wani isnadin yana nufin a samu wani isnadi wanda ya kama mai sharaɗi na wai azab ya zanto babu shuzuz ciki sannan ya zanto ba a taba kama shi malamin da ya rawato ba a taba kama shi da ƙarya ba sannan kuma a rawato shi ta wata hanyar daban bayan wani isnadin a samu wani a wata hanyar daban ta wannan malamin a masa a samu wata hanyar wadda ta kama mishi kenan ana son shawahid eh a eh to mutai hasan ligarihi don kurka ganiya kamar yadda muka muku bayanin hasan ligarihi na hanya da isiya ce na hanya da isiya ce sai su haɗu su haɗa juna to shi malam ba hasan ligari yake ni ba amma da ya ce dole a samu wata hanyar daban wadda za ta kamawa mun fahimta ya rawaito magana can daban mun gane wannan wannan tarifin wane ne imam tirmidhi ik qultu sai na ce wa kenan wani mai littafi iraki ne qultu sai na ce ma'ana imam iraki wa qad hassana ba'd man farad ai ya taba ingantar da wani hadisi kuma ba a samu wanda kama mai ba shi tirmidhi a ganin gyara ne yake mai ai ya wa qad hasana ba'du man farad ya taba ingantar da wani hadisi kuma ba a samu ba a samu shi ta wata hanyar ba mun fahimta kamar yadda faɗa kina ya saba magana shi wa qila wani ta'arifin daban kuma na nawa kenan na uku ma da'afun qaribun muhtamal da hadisin da da ifi ne amma ana iya aiki da shi muhtamal kenan abinda ana iya amfani da shi da'afun qaribun muhtamal yana kusa da abin da an iya cewa ba matsala ku aiki da shi mun gane wannan wani ta'arifin ne daban nan wanda ya wannan ta'arifin ibn jauzi ya ce duk hadisin da hadisi ne da ifi amma yana kusa da yana da ƙarfin da ana iya cewa aiki da shi to shi ake cewa hadisi ne a hasan dai kenan muhtamal wanda ana iya amfani ana iya cewa ku je ku aiki ba matsala mun fahimta shine da'afun qarib wanda da'afun rauni ke gare shi amma qaribi ne ina kusa da an iya cewa kai aiki da shi mun gane yanzu wannan shi ma ta'arifin shi daban malaka cewa fihi ma bi kulli zahaddun hasal daga cikin siji hasan din akwai abin da yana da wani haddi wanda ya kamata a ce wani haddin sai wanda ya kai shi sannan a karbe shi wa qala idan aka ce kalawa ake nihi ibn salah mun ce duk inda kaga an ce kala ibn salah ake nihi shi kuma qultu shine mai magana idan shine ke magana wa qala bana li bi am'anin nazar ibn salah yake cewa ni duka maganganun su na fahimci wata magana bana li ta bayya bayyana gare ni bi an'an nazar akwai ta alamar tambaya annahu lahu qismaini hasan yana da kaso guda nawa ya kaskashi biyu kullum kad zakar su dukan su nan kamar duk sun faɗi kashin guda biyu kamar yana son ya ce ni ga bayanan su ya bayyana ni akwai hadisi hasan ya kasa kashi biyu kuma shi ne wannan bayan Allah suka faɗa mun fahimta in muka duba wani ya ce qaribun muhtamal kenan kaga me za ka ce mishi hadisi sun kasa kashi biyu hasan hasan li zatihi da ligarihi to kaga in ka dauki tarifin turmuzi kamar ya ibu da shi da ibn wannan khattabi kamar sun tahi cewa hadisin hasan li zati shi kuma ibn jauzi hasan li gairihi saboda dama shi da ifi ne ake taimaka mushi a samu shi wata hanya to shine ma yake cewa anna lahu qismaini anna lahu hadisi hasan yana da kaso guda biyu kullum kada zakar su duka sun faɗi shi qisman kowa ya faɗi kaso ɗaya imam tirmidhi da khatabi sun kaso kaso daya shi kuma ibnu jawzi ya fada kada kaso daya wa da kaunuhu sai ya ce shi ibnu salah yayi ƙari cewa dole a samu ma ullila ya zanto kada a kai a samu illa gare shi kaga nan adabi su fadi ba ka a samu illa cikin hadisi yo in hadisin malaman sa sun shahara kuma an san mafitar shi sannan kuma babu shuzu ba a same shi da ƙarya ba sai aka samu wata illa daban me fa'idan inganta shi da kuka yi to shine ce abin da ya kamata a ƙara ma kullila abin da hadisin da ba a samu aka rauna nashi ba wala yunkar kuma ba a sashi ba a same shi munkar ne ba au shuzuzin ko kuma shazi shumil inda yayi wannan to wannan shine aka tattara ma'anar shi gaba daya shumil da nan ne aka tattara shumila aka tattara ma'anar shi gaba daya an gane fasarai mu ci gaba da sharhi to malam ke cewa wal hasanul ma'ruf makharajan wa qad hasan hadisi hasan shine wanda aka san mafitar shi sannan wa qad ishtahara rijaluhu kuma malaman da suka rawato shi sanannu ne an san su mun gane bi zaka haddun hamdun da wannan kebewar da da wannan matakin wannan shine haddi na hadisi hasan wurin imam al-khattabi wa qala tirmidhi shi kuma imam tirmidhi yake ce ma salima min shuzuzin aw ma'arawin wanda ba a samu shazi ba shuzuz gare shi ba ma tuhima bi kadhibin kuma a sami malamin an taba kama shi ƙarya ba walam yakun fardan warad kuma bai zanto shi hanya ɗaya ciki gare shi ba ya zanto an samu wata hanya daban qultu imam al-iraqi yake cewa wa qad hasana ba'd ma farada ai ya taba inganta wani hadisi daban wanda bai faɗe shi ba wanda hanya ɗaya ce gani hadisin isra'il wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da sinadi zuwa ga aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda aisha take cewa ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kharaja min al-qala qala ghufranaka idan annabi ya to daga makewa yana cewa ghufranaka wannan hadisin imam tirmidhi da yazo wajen shi cewa haza hadisin hasanun garibun la na'rifuhu illa min hazal wajh ba mu taɓa sanin wata hanya ba in ba wannan hanyar ba ya ce hadisi ne hasan ko ba haka ba mai wani matsayi ya bashi hasan sai ke ce la na arifuhu illa min hazbu mu taɓa ganin wata hanya ba in ba hanya aisha ba mun gane yadda abin yake ta ba mu taɓa ganin wata hanya ba in ba hanya aisha ba to shine imam raqi ke cewa qultu qad hasana ba'du ma farad ai ya taɓa ingantar da ya ce hadisi ne hasan wani hadisin kuma hanya ɗaya da kanshi yawa kanshi amsa ya ce wannan hadisin hasirisi hasan kuma bin taɓa ganin shauta wata hanya ba in ba hanya Aisha ba wanda ya taɓa jin magana in ba Aisha ba duk wanda ya rawaito sai kaga Aisha ce ta faɗa mai to kaga nan wurin ya saba magana shi ko shine Imam Iraqi ke mai da mai amsa wa qila ma da'afun qaribun muhtamal wanda hadisi ne da'ifi ne amma kuma yana kusa da wanda an iya ce mai ai aiki da shi wa fihi ma bi kulli haddi bi kulli bi kulli za haddin hasal to da wannan ne cikin haddin da ake yi ma hadisi hasan haddin da ta kamata a kai ma hadisi hasan ya kai wannan wa qala bana li sai imamu ibnu salah yake cewa ya ta bayyana gare ni ni na fahimci wani abu bi imanin nazar akwai wani abun lura gare shi anna lahu qisbani hadisi hasan yana da kaso guda biyu kaso na farko kullum kada zakara daga cikin su kowane ne ya faɗi kaso da za ƙara kisman ko wani ne ya far kaso na kaso ɗaya wa za da kaunuhu ma'ulil sai ya ƙari ya ce dole a samu cewa ba a samu ka'il allal hadisin ba a samu hadisin ba da illa ko ta wace hanya wala yunkar wa ma bi nukurin aw shazuzin shamila wala bi nukurin aw shazuzin shamila ko kuma a samu shi ba munkar bane ba kuma ba shazi bane ba mun gane wannan wurin abin da ke akwai nan wurin ma urifa makarjuhu a san sahabin da ya rawato shi a san hanyar da ta ina aka samu hadisi mun fahimta shi ake nihi ma urifa makarjuhu idan muka duba nan tarifan malamai daga cikin wannan abiyat din tarifan malamai na farko khatabi imam al-khatabi yake cewa huwa ma urifa makarjuhu washtahalat washtaharat rijaluhu kaga can yace wal hasan ma'rufun makharajan wa qad ishtaharat wa qad ishtaharat rijaluhu ina ma urifa da hadisin da koma wani kal hadisi in dai aka san mafita hadisin daga ina aka samo shi wani sahabi ya zo da shi sahabin nan ga annabi ya ji shi koko in kuma ba a samu sahabi ba kenan alama akwai ne akwai matsala to shine na farko da hadisin da aka san mafita shi sannan kuma malaman shi sanannu ne shi imam al-qadabi duk koma wani irin hadisi inda an san cewa annabi ya faɗe shi sannan kuma malaman da suka rawaito sanannu ne ba su ƙarya ba su komi ba taba kama su da matsala ba to kawai an karɓi hadisi to me bambancin wannan ta'arifin da hadisi sahihi hadisi sahihi aka ce ma ittasala isnaduhu bi naqali adilin hadisin da ya ma ittasala ittasala isnaduhu isnaduhu bi naqali adli am mislihi من غير شذوذ ولا إلا wannan shine tarifin hadisi hmm eh eh david an mislihi bi adlin davidin an mislihi to kaga nan wurin isnadi me yake da suna tarifin hadisi sahihi na yace wanda aka san mafitar shi shine me ittisal sanad isnadin tun daga wanda ya rubuta shi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kina an san ko su wane ne mun fahimta yace washtahar rijalu malaman shi sanannu ne sanannu ne kenan adilai ne masu harda ne kenan shi daga nan ya tsaya bai faɗi cewa ka a samu illa ba ka a samu shazi ciki ba kenan shi yana ganin cewa in dai an san inda hadisin ya hito kuma an san cewa malaman nan sanannu ne adilai ne kuma masu ƙarfin harda. Ba da in aka ce malaman sanannu ne, kenan an san su eh kenan an san su masu ƙarfin harda ne. Adalin mutum ne. Eh ana iya hidda ta iya zuwa adali ne kuma ba da ƙarfin harda. Amma tun da ya ce sanannu kenan sanannu wurin malaman hadisi ana nufin sika shi kuma sika dole wanda ya adali ne kuma karin harda mun fahimta inda dai bai kawo ba bai kawo cewa hadisin kai zanto shazi ba ko kuma a samu illa mun gane ta'arifin khatabi mun fahimci baiti na farko kenan shine ta'arifin khatabi to sai imamu tirmizi sai ke ce an yakuna fi isnadihi man Allah ya kunu Allah ya kunu fi isnadihi mattaham bil kadhibi kada a samu wanda aka taba kama shi da ƙarya cikin malama mun fahimta wala yakunu shazan kuma ka a samu shuzuz gare shi wa yurwa min wajhin akhar nahau zalika kuma a samu wata hanya irin wannan tarawato kamar yadda yace nan wurin a samu ya rawato shi ta wata hanya mun fahimta wani wurin kamar da imam iraki ya maida mashi ansa cewa ai ya taba ingantar da wani hadisi gashi kuma hanyar shi daya kuma da kai shi ya faɗa kenan kaga wannan sharadin na cewa sai an rawaito shi ta wata hanya ya matse shi sosai sai an samu hadisi ga ingantacce ne ko da ba a ce sahihi bane ba amma dai hadisi ne hasan an yi aiki da shi amma ba a taba rawaito ta wata hanya ba to kai imamu tirmidhi in ka ce dole sai haka kaga wannan hadisin baya karbuwa mun fahimta sai ta'arifi ibn hajjaj ibn jauzi ibn jauzi shi kuma yace ma fihi da'afun yana wanda yana da rauni amma ma'ana yasir ne sauki mai raunin ba shadidi ba mai tsanani bane ba amma a samu wanda bai da ƙarfin harda ne ko a same shi wanda in ya karanta yana yawan mantuwa da sauransu amma ba ba mai ƙarya ba mai ƙarya wannan ba a karba kwata-kwata shadidi da'af ne ko kuma wanda fasikin mutum da sauransu to amma ya zanto da'ifi ne amma da'afin yasiri qaribun mutum yana kusa da inda an iya cewa ba matsala a aiki da shi mun fahimta sai ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar yake cewa shi kuma ya tattaro hadisi yake cewa ma ittasala sanaduhu wanda isnadin shi ya cika zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga mai littafi bi naqali adilin ya zanto adalin mutum ne ya rawaito su khafifud dabi khafifin dabi amma bai da ƙarfin harda sosai me bambancin a'a tamu dabi nan ai dabda din tamu cikakke dole sai ya samu cikakke nan kuma shi wa khafif bai da ƙarfin harda sosai kowa ya san malami ne adali ne mai magana cikakka amma dai in aka gaya mai ya karanta ya harda cewa abu kaza ba ya harda cewa da sauri ko in ya harda ce yana saurin ya manci kafifin dab'i min gairi shuzuzun wala illa kuma a samu babu shuzuz ciki babu illa mun gane to ibn hajar shi yace to wannan shine hadisi hasan mun fahimta to me bambancin shi da hadisi sahihi kafifin dab'i ya zanto rawun da aka samu ba dole sai malaman duka ba a samu koda malami daya cikin isnadin haddasa na haddasa na sai a samu wani daya misali dan Imam Bukhari cikin littafin shi waye Imam Imam Bukhari Imam Ahmad misali Imam Ahmad Imam Ahmad Shafi'i Shafi'i Imam Malik har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta shi sahihi dole a sami Imam Bukhari da ma cikin littafin shi an san kowa ne amma malamin shi dole a same shi mai ƙaryan harda kuma adali kuma bai saba ma wani ba ga magana da ya rawaito haka imamu shafi haka imam haka dole ko wannan malaman to sai a samu malami ɗaya kawai cikin malaman da bukhari ya rawaito sai a samu malami ɗaya shi yana da khafifin da har da shi ba ta da ƙarfi ba dole bane sai malaman su duka a malami ɗaya ma kaɗai in aka samu yana da raunin har da mai hukuncin hadisin asali wajen ibn hajar mun fahimta malami ɗaya ma aka samu bayar ƙarin har da to hadisin ya koma mai hasan ko da malamai na ganin shi sahihi to sai aka bincika aka gano kai wani ku ne baku san shi ba mu mun san shi ɗaliban shi sun gaya mana ko mun karanta cewa cikin tarihin shi bai da ƙarfin harda sai mu ce hadisin ya sauko daga sahihi ya koma ina hasan hasan li zatihi mun fahimta amma su wasu wanda ba su san shi ba wannan malamin me za su ɗauka sahihi za su ɗauka saboda su ba su san malamin ba amma yanzu sai a samu wani malami mai bincike sai gano ko kuna cewa wani hadisin sahihi ne mu wani mun san tarihin shi hadisi hadisin shi hasan ne mun fahimta mun fahimta hadisi hasan to kenan kaga ta ibnu hanya ibnu jauzi malaman nan sanannu ne sannan kuma an san isnadin ya kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kawai hadisi ya zama me in dai sanannu ne idan kaga ta hanyar ibn jauzi ana iya ce ma hadisi sahihi ma a ce mai hasan kun gane ko ta wace hanya ta wace hanya hanya ibn jauzi yanzu ba ta yi ba wanda an san mafita shi kuma malaman an san su wannan malaman an san su kuma an san hadisin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi hadisi sahihi ma ya iya ce mai hasan saboda me inda an san malaman kuma an san mafitar shi to kaga hadisi sahihi ba an san mafitar shi ba kuma an san malaman ba to kenan shi hadisi sahihi ma yana ice mai hasan mun gane da abin yake amma imamu tirmidhi inda ya tsananta yace dole sai an rawato shi ta wata hanya ya ce ya zanto isnadin shi ba a samu mai ƙarya daga cikin su ba mun fahimta sannan kuma ya zanto babu shazi da yadda ai hadisi sahihi ba a samun shazi sannan kuma mai adali ne wanda baya ƙarya mun gane muna son mu haɗa ku fahimci bambancin sahihi da da bayanan malamai wa'annan yanzu mun gano tsakanin tarif ibn hajar da tarifin sahihi mun gano wuri ɗaya ne bambancin su khafifud dab yanzu mun gano tarifin khatabi da tarifin sahihi shi ya iya ce hadisi hasan sahihi hasan saboda maganganun shi ba su tsallake ma wannan ba mun fahimta yanzu imamu tirmizi nan ne muke magana kan shi ya ce isnadi ya zanto ingantacce dama ingantacce isnadi ne kuma ka a samu mai karya kuma dama adali ne baya karya sannan kuma babu shuzuz ba ma shuzuz to sai ne ce dole sai a rawaito ta wata hanya mun gane bambancin su to kaga kenan shi sahihi ba dole bane sai a rawaito ta wata hanya in dai isnadin shi ingantacce ne to shi ibnu hajar tirmidhi yace dole hadisi hasan sai an samar wa shi ta wata hanyar daban mun gane mun gane bambanci tsakanin tarifin tirmidhi da da sahihi to sai mata ibnu jawzi shi ya ce kawai da'afun qaribun muhtamal to kaga yanzu nan tarifin ibnu khaddabi mun yace mai hadisi hasan li zatihi arif tirmidhi mun yace mai hasan لذاته ابن حجر حسن لذاته amma na ابن جوزي ba sai dai mu ce mai hadisi ligari saboda ya ce hadisi da ifi mun gane shi kuma dama hadisi da ifi hadisi hanyoyi guda biyu ne hadisi da ifi da hadisi da ifi su kama mai juna mun fahimta ina yanzu ta wannan hanyoyin mun iya gane hasan ya kasa kashi nawa eh kashi biyu da wani da wani da ina maka gano har sandi za ta yi da ligari. Ibn Hajar. sun ba mu me asal li zati ya ba mu hasan ligari to shine nan yake cewa wa qala yace wa bana li bi im'anin nazar anna lahu qismaini kullum kada zakara kaso guda biyun duka an faɗe su kowane ne ya faɗi kaso na farko kaso ɗaya ibn jauzi da ibn hajar da tirmizi sun faɗi kaso na farko ibn jauzi ya faɗi kaso na biyu mun gane mun fahimci abin yadda yake yanzu nan nan tarifi ne kaɗai muka yi cikin hadisi hasan malam wani ya ce shi abin da ya fahimta ga hadisi hasan shine kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza mun fahimta a duwan akwai tambaya in ba tambaya ya fa ni a fahimta ta na lura ga maganganunsu ta bayyana bai amana nazarin aka lura da abin kallo na lura cewa na fahimci na fahimci cewa hadisi hasan ya kasu kashi biyu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم